بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه واستعذ بالله إنه هو السميع البصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه، bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a kowane lokaci a wannan masallaci wanda yau ma Allah sake dawowa da mu a mu dora inda muka kwana inda in ba a manci ba muna na a cikin wannan sura ta suratul ghafir wanda kuma a ajiya ina da ke tashar nan na ban ji ba na ladina jadu na wannan kwana aya ta 55 a cikin wannan sura ta suratul ghafir wanda za mu tashi aya ta 56 kenan shine fadar Allah madaukakin sarki innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun wa ma hum bibalighi fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim basir wato shine Allah madaukakin sarki ke ga mana cewa innal ladina yujadiluna fi ayati llahi lallai waɗanda da suke yin jayayya a cikin ayoyin Allah shi ne alƙulani bigayar sultanin a tahun ba tare da wani dalili wanda ya zo masu ba ku sai Allah ce in fi su dore ba abin da cikin kirazansu illa kifurin sai girman kai wato girman kai ne wanda yake cikin zukatan nasu wanda yake kuma shi wannan abin da suke nema ɗin mahun bi balighi ba za su samu kaiwa ga bacin abin da suke so su samu ɗin ba na abinda suke fata na su ga alkur'ani sun kare tashi wanda za su ga cewa sun tabbatar da alkur'ani ba bisa ga daidai yake ba to Allah ce ma hum bi balighi ba za su iya kaiwa ga abinda burin su ba na bata alkur'ani din don haka manzo Allah sallama fasta'iz ka nemi tsari ga Allah min sharrihim daga sharrin su waɗannan masu kulle kullun makirci ga musulunci innahu haqiqa shi Allah madaukakin sarki huwa samiu shi mai ji ne da akwalihim ga zantuttukansu albasir kuma mai gani bi akwalihim da halayensu waɗannan kafirai ɗin da duk abin da suke yi a dan ubangiji maɗaukin sarki kaga ya tabbatar da cewa a innal ladzina yajaduna fi ayati llahi waɗanda suke yin jayayya a cikin ayoyin Allah kuma bigairi a bigairi sudanin atawun ba ta da wani dalili wanda ya zo masu ba wanda wato shine kamar yadda malamai suke cewa wai abin da ya ja ya za su abu za su imani din ba tun da dama ga ƙa'ira in mutum zai yi abu to kamata ya ce yana da dalili to sai ya zama su kuma ba su da dalili wanda za su kawo shi a dalilin kin yadda alƙur'ani yan an ka tare su an ka ce su kawo hujja da dalili wanda mi yasa wai su ba su yadda da alƙur'ani nan mi yasa sun ga kin imani da shi ba su da hujja ko guda to shi yasa kaga shi alƙur'ani sai ya faɗi cewa abin da dalili hasadan min inda an fusim ne kawai wato shi manzo Allah ne sallama suke ganin ba shi isa ba saboda kasa sun taba ganin da yawa na izgili da kuma no kokarin reni ga shi manzo Allah ne sallama suna ganin cewa misali shi ba wani abu ne ba ai ba shi ya kamata ya zama annabi ba kasan sun sha faɗin da maganin da yawa akwai sanda suke cewa kai su ba za su yi imani da shi ba sai in zai taka tsani yanzu nan kowa na kallo ne ya taka ya ci ta sama wai kowa na kallo na haya bace a bagani ne ya ci ta sama sannan kuma sai ya jido amma in zai jido ne ya taho da littafi su fito ga ya kammale da zo musu da shi daga Allah ya baka shi ci kawo musu sai an yi haka nan sannan sannan sun nemi cewa kuma su ba za su yi imani ba sai in kowanne daga cikinsu wani ya kwanta bacci da daddare kawai yanzu ya ta waye yana tashi karkashin hilo ne sai ya ga takarda wasiƙa daga Allah cewa daga Allah maraukin sarki zuwa gare ka kaiwa ne ni na aiko Muhammadu su salama ka imani shi haka sun ka ta yi ne ma'abban nasu ga sunan kala-kala wani lokaci su ƙirƙiro wani abu wanda suka ganin kamar bai yiwuwa na kamar man da shafi kan mujiza da suka ce su ba za su yi imani ba sai sun ka ce da ƙarshe na misali duk abin suka faɗi sun ka gama faɗi su ce sihiri ne su ce bokanci ne su ce kuma watan waƙa ne su ce ƙirƙirowa ne manzo Allah ke ba da irin kala abin da ba su faɗi na ƙarya ba to amma ƙarshe sai sun ka dawo suka cewa da tun da dai sihiri ne amma duk da haka nan wannan sihirin wato yayi masu yana yi masu su ne nan da ƙasa ya masu ne nan da ƙasa saboda haka abin da suke so in dai har gaskiya ne to ai in dai yana masu sihiri nan ƙasa to ba da za a yi masu sihiri sama don haka yanzu abinda za a yi sai in yasa suna kallo wata ya cagi sannan su iman shiya wai saboda in sihiri ne kai masu to yanzu wannan sihirin da kai masu nan kasa ai ba da za a yi ta bisa ya yi sihiri ne don haka yanzu suna kallo kowa ya gani wata ya cagi in ya cagi sannan za su yi da shi na shi ke da mazala ce wannan babu damuwa yanzu wanda ya roƙi allah maɗaukin sarki na a cagi wata ɗin to kuma sai ga sun da kallo sai ga wata ya rabe biyu ga shi ya rabe biyu wannan bangare yana wannan bangare wannan bangare yana bangare daban to ai kaga tun da dai suna ganin cewa dama ai sihirin dai inda sihiri ne bai yi wa a ce an ta yi wacce sama to yanzu ga manzo Allah ya yi musu abin da suka kwata a can sama din to ya tabbatar da kenan ba sihiri bane kai to kaga wanda ya rage a sai a yi imani kenan amma da zaka suka ce to amma dai akwai sauran dan jira har yanzu saboda dai wato sai in mutanensu wato sun sai mutanensu sun yi sun dawo da bata ruwa wanda sun kai mutaya wani wuri ya kawo su ga ruwa sai in su ma can garin su ma sun ga haka nan sannan za su yi imani wato kaga sun irin na wani wanda aka ce mashi wujo hako mai ban da yago wai sai an kato ana aikata aiki na sabon Allah to sai ga wata irin guguwa da iska da hadari mutane su suna ganin cewa wannan wata musiba ce za ta sauka sanadiyar saba Allah da za a yi sai kowa an karama da ana tuba ga Allah ana tuba sai ce sai kuma yana cewa a tsaya a tsaya ga aiko gawa tuba ga aiko gawa hadari ne ta so a jira ga aiko gawa tuba wai ga saurin tuba a dan jira tukun to kaga shi ne wasu ne wannan ka ai saurin imani ne to a dan jira tukun wasu yan waɗancan matawan nasu sun taho sannan da kuma sun ka dawo mata wannan su daga tiyar tasu sai sun ka tambaye su cin wai su sun ka ce wasu jiya ga sihirin da muhammadu ya masu shi wasu ma can da suna can ganin su ma sun ga haka nan so ka ce gaskiya su ma suna can sun ga watan nan ya cage cage yi to dama sun ce abin da ashirin ne dai mutanen da wani gari zai su taho kuma ga shi yanzu taho da sun jiya kaga abin da rage imani ne amma duk da haka nan sai ba su yi ba sun ka ce kawai dai wangana wani sihiri ne dai wanda manzo Allah sallama ya wanda ya gami duniya gaba daya shine yake suke cewa kaji Allah yake cewa ikita rabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yara kullu ayatin yuridu wa yaqulu sihrun mustamir baka ga wacin ya tsage amma duk haka su kuma su suka ce kai wangana sihiri ne wanda manzo Allah sallama ya gami duniya gaba daya ba ma su kadai ba to dai duk irin abin da ya kamata a ce na dalili da hujjoji wanda ya kamata a ce sun yi imani duk an sauka masu shiya amma dai ba su yi imani din ba shi ne kaji Allah ke cewa duk abinda suka yi na gaya din ba su da wani dalili ko wata hujja wadda a dalilin su na cika su ke imani na baya kuma yanzu misali irin hujja da suka bayarwa su ce su ba za su yi imani da shi ba saboda kasancewar manzo sallama ai maraya ne shiya kasancewa ta shi talaka da shi ba da kuɗi ba kasancewa ta shi yaro ne cikin su an manyan gari su an masu kuɗi su ashuwa gabanin gari to duk da haka ko da cikin wani shugaban garin ne an ka yi kudi ba imanin za su yi da kan saboda mi saboda shirya da mata Allah ce kuma Allah bai kaddara suna cikin shirya din ba shi ne ke cewa a watan suna suna jaye ne bigayen su dani ba tare da wani dalili ba tare wanda zuwa su ba in su dore mu yace ba abin da cikin in fi su in fi su dore ba abin da cikin su kira zan su zukatan su kenan illa kibrun sai girman kai shine takabburin girman kai wa damu an ya alu alaika da kuma kwadan wai su su zama su an madaukaka bisa gare ka kai ga kaza kai da madaukaki bisa gare su iyaka kwadan su anan da burin su kenan to sai kuma Allah ce a gaya masu mahun bi baligihi ba za su kai ga wannan manufar tasu din ba murmana shine abinda suke burin sun madin na samun su daukaka su samu daraja sama da kai kai manzo sallama ba za su same shi ba wanda wannan shine malamai suke cewa wannan wani albishir ne da alƙawari mai kyau wanda Allah madaukakin sarki yawa manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama na cewa da kuma tabbatar da cewa don mai girman kai ya kasu yi samu daukaka da daraja sama da wanda an mutunin Allah to har abada ba zai same shi din ba wai saboda cewa su ga waɗannan mutanen mutanen makka sun yi haka din amma shi ne wai don kwaɗayin su ɗaukaka a kan manzan asalama yau gana ce in za a faɗi manzan Allah shi ne za a ce sun samu ɗaukaka ta dalili ne to kuma ga shi manzan Allah sun samu ɗaukaka ta dalili ne tun da za ka ji yana cewa wa inda wuda zikiru laka wale kawai mika alƙuranin nan ɗaukaka ne gare ka manzan asalama kuma ɗaukaka ne ga mutanenka kaga mutanen nashi ma su ma sun samu wannan ɗaukaka ɗin ne saboda dalilin manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam kaga shi ne suke cewa watan Allah ke tabbatar masa to mahum bi baligi ba su cimma wannan darajar da wannan daukaka wanda suka sun samu sama da manzo Allah sallama to ba su cimma ta ba su samu to ba su kadai mutanen Makka ba ai duk duniyar ma ba wani wanda ya kai ga manzo Allah din balle su mutanen Makka don haka duniyar ma gaba ɗaya kafin ta babu wani mutum wanda ya kai ga darajar manzo Allah sallama balle a ce gashi yana daidai da shi ko a ce ya wuce shi ne kaga abin da suke buri din dai kashi ne ba same shi din ba to shine babu dibaligihi don haka kai manzo Allah sallama sai Allah ce fasta izbillahi abinda za a yi ka nemi tsari ga Allah min sharrihim daga sharrin su wato ma'ana waɗannan mutane suke ta kokari na ganin cewa ta ya za a yi su dai sai sun samu nasara sai sun samu ɗaukaka sama da manzo Allah sallama to kare tsari daga sharrin su suna kulla maka makirci da yawa wanda suke ta kokarin a kar ya zama dai ka kai kakka kai labari da sauransu to shine Allah yake cewa da haka fasa iska nemi tsari da Allah daga sharrin nasu shine innahu shi Allah madaukakin sarki huwa samiu shi mai ji ne shi albasir kuma mai gani ne shi ma'ana mai ji ne duk abin da suke aikatawa yana sare da shiya kuma mai gani ne duk abin da suke kullawa na koye da na bayyane duka ubangiji madaukakin sarki yana ganin shi kuma yana sare da shi kuma zai saka musu da abin da suke aikatawa din to sannan sai Allah yake cewa لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون
a to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bada labarin su cewa dai yake cewa wannan kuma za a yi magana ne akan su kuma masu musu na tashi alƙiyama suna ganin cewa tashi alƙiyama nan su ba gaskiya ba ne ba ba a yi ne to shi ne Allah ke so ya tabbatar musu ya a'a tashi alƙiyama nan Allah madaukakin sarki ya riga ya shirya shi kuma ya tabbatar da sai an gidin ba kuma yadda su aka jira ba in ma sun yadda yin tashi alƙiyama dai to shi Allah yi zai in ma ba su yadda da cewa za a tashi alƙiyamar nan ba to duk da an kai da tattawa ta faru gare su za su tabbatar nan za su gani a ƙasa kuma yanzu kaga duk wanda ya kama su tashi alƙiyama bai yadda ba shi duk da ya mutu a yadda ya tabbatar da tashi alƙiyamar nan don shi ga ayyuka tashi alƙiyama to kaga kuma ba wani mutum cikin waɗin duniyar nan kam komi kafirci ne komi rashin imani ne ya ce wa shi bai yadda da mutuwa ba ba a mutuwa ya ce ƙarya ne ba a mutuwa ba a taɓa yi ne ba don dole ya san siya mutu kuma ko yana so ko bai siya mutu ne to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa su da suke musu tashi na kiyama sai Allah ce la khalqus samawati su sani wallahi halittar samai wal ardi da halittar kasai guda bakwai akbar su ne mafi girma min khalqin nasi bisa ga halittar mutane wato idan suna ganin cewa halittar da Allah madaukakin sarki yake yi ta magana tashar kiyama suna ganin ba zai yi a tashar kiyama ba suna ganin cewa ba zai yi wa to su sani abinda Allah madaukakin sarki yayi halittar sammai da kasai da yayi akbar min khaliqin nas shine mafi girma bisa ga halitta ta su mutane ne wato halittar samai suna daga cikin manyan manyan ayoyi na Allah madaukakin sarki waɗanda yayi waɗanda suke tabbatar da kudura ce shi yasa kaza ke cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila zuwa kashirin kaga waɗannan ne halittar samai suna daga cikin manya-manyan ayoyi na Allah subhanahu wataala a Allah madaukin sarki ya halitta samai ɗaiɗai dai har guda bakwai guda bakwai ɗin nan sama nan ba iyaka suke nan ba in za ka taiga ta ɗaya ta biyu ka wuce su to akwai sama da su ma kuma manzo Allah sallama ya zo can sama da su wani shi kuma a dare Isra'il da Miraji sallallahu saboda haka shi yasa ke cewa da aka yi Isra'il da Miraji din ya zo wanda aka wuce sama ta ɗaya sama ta biyu ta uku ta musa biyar ta shida ta bakwai duk an wuce su wanda shi ke ne mala'ika jibrilu da aka zo shi ma sai ya kama kujera ta ya zauna kashe har manzo Allah sallama ke ce musu amma kuma kai ne kuma dan jagora mai tafiya kana gwada ma hanya sai ke ce musu ai wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum to ai kowa yana da inda bai wucewa cikin wa cikin su mala'iku su kasu kowa yana da wajen da ya tsayawa ba ka shi ba zai iya wuce nan wurin ba to manzo Allah sallama shi kadai ne wanda ya zo inda ba kowa ba komi sai kowa sai komi ne kuma saboda haka aka zo aka yi abin da aka yi na sirri tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala wanda Allah ke shafa wa ila abdihi ma auha wanda ba a yi bayani ba wanda in dai banda sallah wanda ita ce wanda aka baka a zumar da ita guda biyar duk da yake kafin guda biyar an san wanda su idan an rage wannan sun kada biyar din to su kaɗai ne wanda mun ga sani da hili wanda sai da Aisha radiyallahu anha wanda aka sani da ce adda rabin ilimi kamar yadda maza rabin addini kamar yadda maza sallama ya bayani ko khuzu nisfa dinakum inda hadhihi al-humayra yace aka karbi rabin addini wurin wannan jama'atan nan sai da Aisha kina to ko ta tambaya manzo Allah to wai fa ha ila abdihi ma afadin wa milini yace to ke ku sirri kuma Allah zan ga miki komai ne Allah kaga shi yasa kaje ki shawadi waqtu ma Allah la yasauni bihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun saboda babu wani abu muna da lokaci tsakanin da ubangiji madaukakin sarki ko wani mala'ika ko wani manzo duk kusanci ne da Allah bai isa ya san halin da muke ciki ba to kaga wannan ne ya wato manzo sallama yana da sirruwa tsakanin shi da ubangiji to waɗannan nan san manga guda bakwai da duk abin da irin abubuwan da manzo sallama ya gani wadanda ba su da iyaka din nan wala qadra amin ayati rabbil kubra din nan abubuwan da gani masu girma din nan ayoyin Allah to duk da su gaba daya kada halittu suna cikin sammai ne to shi yasa Allah yake cewa to su masu musunta shi na kiyama suna ganin ba za su yadda ba ba za a yi ba to waye da halitta su da halittar sammai ya suke ai halittar sammai da ce mai girma to Allah ya halice su sammai kuma ga su ana gani da gare amarin tarawar hago ga su Allah ya halice sammai din guda bakwai suna tsaye amma ba wani ginshiki wanda an kasa an kace da su yanzu nan duk wanda zai yi ruwa dole ne kaga sai ya samu itatuwa ko ya yi filoli misali ya caccare ko ina sannan ya kawo abinda zai sanya wasan ya sama to amma shi Allah ta shirin wanda ya ta sama ba ta da waɗannan kuma ga ya ta tsaya kai ta kaɗin za ka zo ka yi ka samu igiyoyi a ɗaure ko ina amma kuma wani lokacin iska mai ƙwari ya taho sai a yi sama da ita ko yawwa to amma ita kuma halitta mai da Allah ya tashi ruwan duk iskan da za a yi ba taɓa jin wani wuri inda aka samu kuskure a ce wani ɓangare da sama ya kuci ya faɗo ba ko giragizai da suka yawo sama ana kallo sai a ce yau ga wani girgiji ya kucike ba da gangan ya faru kasa duk ba a taba ba ba taba jin labari can baya ba ko mu da ayan zuwa mu taba gani ba to kaga duk wannan Allah yana gwada mana cewa cikakken iko ne da yake gwade sannan bayan kaga makallin kallon halittar sammai su kansu na kasan ma da ake ganin cewa ai na kasan halittar kasa din bata kai ga halittar sama ba to kasan ɗaya ta kadai ta isa mu famaki kuma tun da zai kalli yawan mutanen duniyar nan da Allah ya su a ce duk halitta ce ta ubangiji daya yau ko da mutanen zamfara ɗaya misali a tara su da wuri guda a ce duk allah ya shi kaɗai ne halicce su shi kaɗai in ga dogon tunani da nazari ya a tsakanin duka sun girma allah balla yawan duk najeriya misali ko faɗin duk duniya ma gaba ɗaya kuma tun farkon ta duniya har ƙarshen ta duk allah na subhanahu ta'ala shi kaɗai ne wanda zai waɗannan ayyuka mutane ɗayan ka tsaka sun isa zama aya banda irin abubuwan da allah ya sanya na halittu a cikin jikinsu din na ban mamaki kwarai da gaske dan adam a yi magana ya jiya ya gane abin da aka fi ya kalli abin da ya kaso ya kalla da idanun da Allah ya mashi duk ni'imar duk abin da Allah ya bashi duk na ban mamaki ba duk ba wai Allah ya musu mun sune kurin da kai mutum more musu kurshi kira ba a'a wai mu yi tunani mu gano cewa ni'ima ce Allah ya mura kuma watan wani abu ne wanda yake gurin cika iko ne idan nan su ne za ka yi amfani da su ba ka kalle abin da za ka gane wannan abun baki ne wannan abun ja ne wannan ɗorowa ne wannan bulu ne wannan ko dukkan irin na kala guda kuma in harshe ne da Allah ya mutu shi ne za ka amfani da shi harshen nan guda da shi ne za ka yi ɗanɗano ka gano wannan abun ɗaci gare wannan bauri gare wannan yami gare wannan zartsi gare da sauran duk kalolin da nuna da kuma harshen guda ne kuma duk Allah ya waɗanda abubuwan hancin da Allah ya mana shi ne mutum zai amfani da shi ya ya gano wanga abun wari gare shi wannan kuma kamshi gare shi cikin kamshin ma kuma ya gane bambancin kamshin kuma shi ma ko ya an kawo kalolin turaruka kwalabe daban-daban nan wurin ai in ka so sanar da za ka gano ga kalar kamshi ne wanga na kuma ga kalar nashi kamshi kuma duk hancin guda ne ka yake duk irin waɗanda abuwa suna nan da bai je misalin in ka ta magana ga mutane su kaɗai sai ka yi tsoron ba ƙaramin watan iko na Allah a ciki ba ka dawo halittar dabbobi dabbobi nan kala-kala tun daga shanu na ke su ba ran amin nan shanu al'umma tumaki awaki duka sannan ka dawo da ma dabbobin da ba a ci da waɗanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba da ƙananan ƙwari ka diba ga irin damuna ta yi a ruwan sama irin yanzu ka ta ganin kalolin ƙwari kala-kala wani ƙwaron gaba ɗaya baka san shi ba ka yi mamakin wani iko na Allah ga wanda Allah ya shi wani hagan shi da ƙawa biyu wani ƙawa hudu wani ƙawa huwa barkatai ko tun da ai wasu irin su daidai aka su ƙawa barkatai za a cewa to ka gani to ka gudu irin waɗannan ɗin gasu mai sani duk cikar iko ne Allah ya gwade yanzu a kalli irin waɗannan ɗin ƙananan ƙananan nan yanzu irin ƙananan nan da ake cewa kiyashi ko yanzu ka kalla ɗan ƙarami ɗan cito da shiya kuma ganin yawo yake yana tiyata yana halau kuma jin daɗin rayuwa ta yake wadda kai kaka jin daɗin ta haka ka jin daɗin ta shi ma kai yanzu in zai ci abinci ganin za ka yi ina ma ciki yake kamar ina cikin wanda za ci abincin ga ya shigo ba ka sa ganin kawai baya to kuma haka na Allah ya shi ne kuma ci abincin shi ma ya karbi kuma yana rayuwa ɗin to duk irin ɗin waɗannan abubuwan to su ne halitta ta Allah maɗaukin sarki wanda yana gwadin iko ne na Allah shi ne wani malami ke cewa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidun kowane irin abu wanda zaka kalla shi wannan abin akwai aya ciki ne wanda yana gwada maka Allah madaukin sarki shi kadai ne kuma shi kadai a dole abota ma to nan sai Allah ya fara mana da maganar sammai cewa mu kalli sammai din nan girman su ba karami bane mai musu tashi har kiyama Allah da ya halice sammai din nan guda bakwai da duk halittar da a cikin su rana da wata taurari mala'iku wanda su mala'ikun nan sun shi halittar kasa yawa wanda an sani akwai wani ɗakin da ake ce Baitul Ma'mur Baitul Ma'mur a ce yake sai ti Ka'aba to kuma a kullum sai mala'ika dubu saba'in sun zo sun yi ɗawafi gare shi kuma duk mala'ikun da suka wannan ɗawafin yau har abada ba su ƙara da mashi da sun zama gobe wasu ne jibi shi ma wasu ne har duniya ta ƙare kuma ana rana ta yi tun warkon duniya kuma haka yanzu shi sa kaji Allah ke cewa wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa ba wanda ya san iyakar rundunar Allah ta mala'iku sai shi kadai shi sa kaga shi Allah madaukakin sarki ko a yi imani da shi a wata mai ko gan abata mai wasu ɗaurinsu da shi ba a ƙarshe da komi in ma baka yi ba suna sanna yito ne su mala'ikun da an ce sun yi mu yawa su suna san suna yi ne la ya asuna Allah ma abrahum wa yafaluna ma yumaruna ba su saba ma Allah duk abin da Allah ya ce shi aka yi to amma da haka nan kaga dan adam yanzu sai ya kafi to ga wajen Allah to sai kai ne cuta shi Allah falala ce ta shi ya harce ka kyauta ba komai wanda kai ba Allah ya ce ka bauta mai kuma sai ya ce biyan kaza in Allah ya gara ma sai ya ce ka bauta mai haka nan kyauta wanda ya harce ka kyauta shi kenan amma sai bai yi ba in ya gada ma kuma ya saka wata mai kuma karshe bayan ka gama wata ya saka wuta kuma bai ba ya da laifi ko guda la yusalu amma yafalu wa yusalu ba a tambaye Allah ne ya sai kaza kuma shi kaya ne ne saboda haka tunda idan yayi halitta sai yanzu ya san ya wuta sai a hana shi kai an zu kana damar da zaka yi wata kana mara kayan ka yau in kana da sura kai yanzu misali nan ka gana ma wadanga ka dauka kana sanyawa musu ka dauka ka ce ka ba ka ba sarka in ma dauko kai ka toyi naka sai mi baka ba wani zai hana ka in dabbobin da aka rika da shanu tumaki awaki kaji da sauransu in ka gala maka kamo ka yanke ka canye shi kenan rayuwa sai ka kashe amma baka da zunubi ko daya saboda naka ne in ka gala ma kuma ka bar wasu nan ka ta kiwon su in ka gala ma wasu kuma ka yi su ka suwa ka sai shi kenan wannan abin da aka so kayan ka ne to balle Allah kai ba kai ka halice su ba halittawa ne an ka an ka ce don ka an ka su kurun shi kuma wannan ne shi Allah nashi ne shi halitta ne to amma saboda fadar ce in an kai ba da kuma biya za yi ba kyauta ba ne za yi ba amma dan adam wanda yake kafiri duk da haka nan kuma sai ya kafirce sai Allah wai ya ci bi ana ta lallashi ne ana ta gwada mai hujjoji da ayoyi kadiba kaza kadiba kaza ga sunan ko afala yanzu mun irin kai fa ko da kawai na sama kai fa rufe waje ga suna a ta karantowa duk dai wai Allah ya ta gwada mutum ne wai dai a'a saboda rahmar da Allah yake so ga mutum wai bai sun da ya shiga wuta saboda shi Allah shi ne wanda ya fi kowa tausayin halittar shi baki daya to shi yasa Allah ke tabbatar da cewa to adiba sammai da kasai din nan sun isa musu zama aya duk mai musu tashar kiyama to ya kalli halitta su la khalqu samawati halitta sammai wal ardi da kasai akbar min khalqin nasi sune mafi girma daga halittar mutane maratan zaniyatan halitta ta biyu wai ma'ana shine su ganin suka taya za a yi duk bayan an mutu kuma a ce waya duk ana iya tada mutane yanzu kowa ya dawo to can wata ayin ma Allah ya kishi musu ayi bala qadirina ala an nusabbi bananahu shi Allah cewa ya koda zane wangan ne ya tsu wangan ne wanda duk mutum yake da shi nan duniya in za a tashi a kiyama wani tawa haka nan za a tare da shi din shi ko zanen nan ya tsu yanzu ba wani wanda zai iya zana shi a ce wani ya zana shi misali kamar ya tsonka daidai kai a ce diba su wanda suke daidai exactly suwa ka zana su daidai su wani ba ka yawa mukaddara ka samu sa'a sai ka yi din a ce ka samu sa'a ka yi din lalle ka samu sun to bayan ka gama sai a ce ƙaraben da tawa amma bai mai mutuwa sai ka yi kuskure wani ko da ka yi ɗinko to amma shi allah cewa na kowa kun kusan kowa na shi da masu ko shi yasa ka gando wani abu da ake yi sai a ce sai ya tuntun sai ya tuntun wai saboda kasancewar yin wannan abun na ka ba irin na wani na wani in ba irin wani wacce wani da kowa na shi da bane to kuma kowa wani na shi yake nan duniya haka nan kuma tashi a kiyama in za a tashi kiyama haka nan za a tashi wanda yake wasu allah ce in zanen yarku ne ma haka nan za su balle shi mutum da kai da kiwo to shi yasa kaji Allah yake cewa to inda suna ganin ba ta shi kiyama da kowa ta rasuwa kul kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakbur fi sudurikum ai ko duci za su zama ko karhe za su zama duk abin da za su zama su yi ta zama su san ko wata halitta da su ganin ta fi komai girma da daraja gare su to su zama wannan halittar da shi Allah sai ya ta da su wani to shine Allah ce to ku sani halittar samai da kasai ta yi girma bisa ga halittar ku bayan kun mutu walakin na kasarun nasi sai dai mafi yawancin mutane su ne kafiran maka la ya alamuna busan cewa ai wannan na ko haka yake din ba amma shi Allah madaukakin sarki ya san haka masu imani kuma su imani sai da haka nan to sannan sai Allah madaukakin sarki yake cewa fa ma yastawil a'ma makahu kusani ba ya daidai ma'ana yanzu ana son a gwada mana to su waɗannan mutanen nan duk dalilan nan da hujjojin nan da ake gwada musu na cewa su yi imani akwai tashi kiyama akwai duk abin da za a yi musu yadda ba to wannan sun zama sunansu makahi to tun da makahi ne shi ne Allah zai ba misalinsu sai ce ba ma yasta wil ama makaho bayin daidai wani basiru da gani saboda ka su masu imani wanda suka yi imani da Allah suka yi tashi alƙiyama da komai su ne matsayin masu gani ne su kuma kafiran su ne matsayin makahi ne to ba su zama daidai ba ma yasta wil ama wani basiru walallazina amanu ko kuma ce wallazina amanu wa amilus salihati wal musiku ko kuma wadanda sun kai imani sun kai aiki na kwarai wal musiku ko kuma wai su daidai da maimuna na ba su zama daidai wai mai aiki mai imani da aiki mai kyau da shi kuma wanda bai da imani ba ko bai aiki mai kyau ba su ma ba su zama daidai wajen Allah a wajen Allah su masu imani su ne masu daraja wajen Allah shi wanda bai imani nan ba ko yana ganin nan duniya Allah ya mai ni'ima ta jin daɗi ta lahiyar jiki kuɗi mulki da duk wata ƙasaita da kace ita to inda bai da wannan imanin ya tafi lahira to a wuri shi ya kakkanta ce wajen Allah wannan nan sai an tafi lahira kuma zai gane ba waɗanda yake ganin su kuma talakawa ne sai sun yi kwadago su nemi abin da za su ci sai sun sha wahala a wani lokaci ma abincin ma ya kakara samu amma kuma su wadda imani da aiki mai kyau to su ko nan zai zo in aka ta zo lahira nan zai tabbatar da su ne masu daraja wajen Allah don za a yi hafi to rafi a ranar za a daga darajar waɗansu a sare da darajar waɗansu wato shi ne a daga darajar masu imani waɗanda ba su da imani kuma nan duniya suna manyan hansu ya musu promotion su kuma kaga za a yi promotion za a yi kuma promotion kuma to wanda za a yi kinan wannan shi ne Allah ke cewa a wani musu amma Allah shi duk da haka nan kalilan ma ya ta zakakuna kaɗan ne ƙwarai suke wa azuwa ma cikin wannan abu da ke wai ma'ana su mutanen masu azuwa ko an yi wa'azi yan kaɗan ne ba su da yawa shi wa'azi da makuta kan yake ba kowa da yake karɓa ta ba ba kowa da yake sa wani kuma zai iya ji din yanzu kuma zai ce lalle ya jiya amma da ka dan bashi kwana guda zuwa gobe sai ka so kuma ya watsar da abin da ya jiya din ba zai yake ci ba shi kuma wanda ake so amfanin abin shine in kariya ka yi aiki da shi fata kirfa yana zikira ta fawar mumini mumine su ne da ba suke amfani suke aiki da abin da aka musu na wa'azi inda tunatarwa haɗin to shi ne sai zama su kuma ɗan da gaba ɗaya duk abin da aka yi sai dai wuce bayan aiki kuma abin mamaki mu a yanzu in za mu saurari wa'azi sai dai mu saurari shi ne daga bakin wani malami ya muna su ma ba ga bakin wani malami suka ji wa'azi ba daga bakin annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam shi ne ka karanta musu alƙur'anin suna ji ba ga su gashi yake karantawa amma ba su karɓa ba kuma wato kaga shi yasa shirya ta Allah ce muku ga wannan da bai zamani da shi ba amma duk abin da an kuɗi mun yadda yawa haka na aka yi mun kashe ni da kai ko to mu duk mun yadda duk abin da aka yi manzo Allah ya kai shi to amma su ga waɗancan nan ga su ga shi shi ka kiran su ya kanta musu alƙur'ani ya musu komi amma ba su imani ba su yadda ba duk darajar nan da Allah ya bashi shine mai daraja sama da dukkan halittar Allah gaba daya tun daga cikin mutane aljanu mala'iku da sauran halittar baki daya manzo Allah shine sama amma su duk jannata shi na matsayin shi na sayyidul awwalin wal akhirin amma su duk haka nan yatimu abin dalibin su ke gari kawai saboda ka shi yasa shari'a ta Allah ce shi yasa kai ba samu wannan din ba shi yasa Allah ce su matsayin su makahi ne shi kuma kamo ba da za a aika nuna mai hanya ya ganta da tudu dai makamu yake din to shine sai Allah ya rage shi kalilan ma ya tazakkaruna kadan ne waɗanda suke wasuwa daga cikin su din wanda suke gane gaskiya shi yasa ga wasu daga cikin suka yi imani irin waɗancan waɗanda amma ya kafin kuma ƙarshe suka kafin sai su yi malin ba na
inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakin aktsar an-nas la yu'minun wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين
sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa ake cewa inna sa'ata ku sani lalle tashi alƙiyamar nan wadda ku dai kuke ganin ba ku yadda da ita ba ba ku yadda za a yi ba ku sani inna sa'ata la'ati ya to ya ce wallahi mai zuwa ce lalai ba fiya ba kokanto a cikinta sai ta zo ɗin walakin na kasar nasi sai dai mafi yawan mutane layu mil ba sun iman da ya ce ɗin ba wato za ka ji alkulani na cewa a kasarar nasi a kasarar nasi wannan haka yake ɗin domin a yanzu misali rayuwar da muke yanzu sai ka kalli mutanen duniya gaba ɗaya sai ka ɗauka tsakanin musulmai da kafirai za a gano kafirai suna yawa ɗin a duniya gaba ɗaya kaga a kasarar nasi layu mil gaskiya ne mafi yawancin ba su imanin ba kuma yanzu suka zika ran hankali ko da wurin wa'azin da ake magana ɗin an kai masu aikin da shi su ɗan kaɗan waɗanda ba su aikin da shi su kuma su da yawa don in za a ga in za a yi wa'azi cikin mutum ɗari to ƙila a samu mutum ishirin ne wanda su yi aiki da shi ɗari bisa ɗari kashi tamanin ƙila ba biyu za su yi ba amma da dai shi a kuran shi to ka tafi shi sanda ka ji alƙur'ani da cewa lakin na aka sanar nasu ɗin la yu'minu ko la ya'lamuna ko da wajen la'ilmin da ake shi faɗaɗin misali mafi yawancin mutane a yanzu in za ka tara mutum 100 cikinsu mutum da wani za ka samu wanda malami cikinsu cikin mutum 100 kaga a kasar nasu da ya alamuna to duk irin waɗannan suna nan haka alƙurani kamar da kaje na faɗaɗin shi da ake cewa to su suna musu tashi alƙiyama to wannan ma mutum ya kula ba kar mutum ya ɗauka can ana ta magana da kafirai su kaɗai ai shi kenan ai shi musulmi ne mai sallah saboda ka baya ciki a'a al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sababi ana lura da lafazin aya ne ba wai kaka kalli dalilin da ya ta sauka lafazin nasa da shi ne yanzu kai aikin ka in yana aikata kana aikata shi aikace na nuna baka yadda shi alƙiyama ba to ka sani kai ma ka shiga ba to yanzu ai sau da yawa za ka wuce ya zo kai tsaye kaɗa'an ya san wannan abin haramun ne ko zai ce ya yadda ba shi sai an ce lahira ɗin ana haka nan to don allah in imani ne mai kyau ne gyararre ne tsakanin shi da allah yana tsoron tashi alƙiyama nan yana haka nan balle ce ya bashi sai an zo lahar sunan kaga abun mai wa sai ta ake labarin wani na bandariya wai ya ci hakokan mutane da yawa to ya ce yin mutane ko bar za a shi an yi an yi ya ƙi bin kowa to wasu wani ya zara yana mai biyar bashi to shi dariya ce maka shi na shi ma yari na shi ɗan kaɗan ne wai sai dariya ya ce to inda ba ba biya na in bari sai mace ranar abiya ya ce haba to ya kace lahira wai in kura can mutsi to ina ma za ta gani za wai wai shi wannan wannan haƙe shi ɗan ƙarami ne gani akwai manya-manya da abisa kai ne ɗan kura ta mutsi lokacin manyan shi na shi ɗan ƙarami ne ba ba masu ne to shi kawai Allah ba ruwa ne ko me karamcin haƙƙin wani ne to sai ya hita da shiya kuma ya faɗi tsakanin zaratin sharrin yarhu ko ni ko ni tsakanin zaratin ne in kai ne to Allah sai ya hita da shiya to kaga yanzu irin wannan ne misali mutum yana gana haka nan haka wani ne yake gaya bar shi ba wanda ya bashi ta wurin wani ko da zo ya bashi sai ke ce mai kaiwa ne ya ce kuɗin na gaskiya sai dai mutum ya lahira abu ya yi muni to gani ba gani to kage yanzu na Allah ya akwai imani mai kyau ne wanda tabbas tabbas mutum yayi imani mai kyau na ya yadda sha kiyamar nan kuma ya yadda da akwai hisabi da za a yi shi an ya mutum na hakan nan kaga kakka dauka kana jin kafirai ne suka yawata sun kiyar da ta sha kiyama sun imani to kai ma aikin ka kai gwada haka ne haka ya zama aikin ka yana gwada kai baka imani ba a samu matsala kenan to Allah ya kiyaye mu to shine a yace walakin aka sanar da yau sannan wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ubangijin ku yana faɗa yana cewa ud'uni ku bauta mani astajib lakum zan tabbatar da ku bisa ga bautar sai aka ce dan nan wani da fasara guda biyu ud'uni astajib lakum aka ce yana ma'ana ne na bauta saboda karina wannan abin zai biyo ba da Allah ke cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati masu girman kai daga bauta mani sai da kuluna jahannama da sannu za shiga wata jahannama dakhilin suna kaskantattu to kasance wannan kaina in ta cewa innal ladina yastakbiru an ibadati wannan kalmar ta ibadati din sai aka ce za a iya fassara ta na farko din astajib lakum din na rabbu qalbukum ud'uni cewa ko bauta mana ake nufi kuma suka ce a a ma'ana shi ne addu'a ake nufi wa qala rabbukum ubangijin ku ya ce ud'uni ku roke ni astajib lakum zan karba muku duk ana fassara da haka wanda Allah ce nan lazini sakuru amma wanda suke girman kai an ibadati daga bauta mani saye da kuluna da sannu za su shiga za ka ce saye da kuluna ko sayu da kuluna a ma wannan yawon ɗin zamma duk ana karanta da haka sai da kuluna jahannama da sannu za su shiga wata jahannama da kirina suna kaskantattu to kaga nan ne a ubangiji marwakin sarki wato ya yi mana magana akan in mun ka ɗauka magana addu'a ne cewa wa ƙarar kuma da wuni a tajib lakum alƙawali ne na Allah ɗan an roƙe shi zai karɓa kamar yadda wata ayyuka cewa iza sa alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i za da'an fa lastajibu li wal ummi la alam yashkur kaga Allah ce in bayina sun tambaye ka manzo sallama ka ce musu ina nan kusa da su ba kaga ba cewa yana san bisa shi ba sai ce inni qaribun yawa yana yana kusa da su ba to sannan ya ce kuma duk wanda ya roƙe shi zai karɓa mashi to kaga nan ubangiji madaukin sarki yana karbawa to amma yanzu wani ya gane mace to amma shi ya taba yin addu'a kuma ba a samu ba a wani ya ce haka nan ya taba roƙon Allah abu kaza ka so bai ga samu ba kuma gashi Allah ya alƙawarin zai amsa din to na farko da ita addu'a kamar yadda muka sani matsayin ibada ce dama ibada ce sannan bayan ibada ce ita ce ma farko na ibada kamar yadda imamu tun zai rubuta hadisin da yake cewa wato ita addu'a mukhul ibada ita addu'a ita ce ɓargo na ibada gaba ɗaya to kuma Allah ya ce ya kai ta kuma zai karɓa duk da yake malamai kuma yadda malamu shawarar ya su rajar lamanu ya kawo a nashi tafsiri abinda yake cewa sai ya ce sai dai idan mutum yana farko shi arifi yana farko to a wannan lokacin sai ya ga cewa kai shi ya saya wahala roƙon Allah ballai shi gane ya kai to ya yi ɗaya da ko ya roƙi Allah ko ya roƙi Allah ya riga abin da zai yi da wanda farko kenan ya ce in ka diba shi ne za ka gane biran yanayi lokacin da za a jefa su wuta wanda suka hura wani wuta a jefa shi a ciki ƙarshe kaga aka zo za a jefa shi har malaka zai zo yake ce mashi roƙe ubangiji yake ce mai ai ilmu hu bi hali a gana an su ali to ai sanin da Allah yana halin da yake ciki ba sai ma na roƙe shi ba ya riga sun to kaga sai bai roƙa ba shi kenan kuma nan take da sai Allah bai ya naru kuni barjan wasalamun ala ibrahim kuma ta zama ishi kenan to aka ce nan farko labarin kenan amma daga baya kuma sai gashi yana addu'a ko da yake cewa lokacin da Allah ya bashi umarni ya kawo hajaru da ita da ɗanta annabi Ismailu ya kawo su na inda Ka'aba kun san nan inda Makka take misali a wancan lokacin gaba ɗaya daji ba ko wurin ba garin kowa wurin ita Ka'aba da ma ko can nan tana na ita don asulin ta malaiku sun gina ta farko amma lokacin da aka yi ruwan tufana an dauke ta ba ta ne to lokacin daji ne ba kowa to sai Allah ba annabi Ibrahim umarni ya dauko hajaru din saratu hajaru kai afwan hajaru din da ita da wannan dan nace annabi isma'il da kawo su na wajen ya aje to lokacin da ya zo na wani aka gata addu'a ko cewa na sab na aje iyalai na da kowa bai wajin gari zizar din na kaza kaza hadda zuwa kashi aure suna tsaure kaga yana addu'a yana ta musu addu'a kuma Allah har da yake cewa Allah ka sanya wannan wuri ya zama haraman aminan kaza kaza kaza wasu kwala gudu mai sama ga sun dai daban-daban ya ta addu'a kuma yana roƙo ga can kuma da bashi ne yace ai ba sai ya roki Allah ba ya sa abin da ke ciki amma nan daga baya da ya ce to nan cika ne ya yi nan ya ce ya ce farkon lamarin da ke nan farkon arifi ke nan sai ce ba sai ya addu'a wani shehu ba na biyu kuma na ya riga ce ya zama cika ya cika ce arifi shi yasa ya ka addu'a din ba ka shi yasa sai ka roƙo Allah ba shi ne kusancin ma da Allah din to roƙon Allah nan Allah ya ce zai karɓa to malamai suka ce to yanzu in mutum kuma ya ce ya addu'a bai karɓa shi ba an san mai ba shi kuma ya ba yake to shi ne malamai suka ce wato akwai abubuwa ne wanda za su faru in dai ka roƙi Allah akan wata bukata abubuwan da za su wani shi na farko dai yan Allah ya ga dama don shi Allah wanda ya kaso ne zai maka ba wanda kai ka kaso ba kasar da haka nan don haka in ka yi addu'a nan in ya so zai karba ya baka shi abin da ka kaso din yanzu na biyu kuma in Allah yana so ka da alheri yana ganin abin ba alheri ne gare ka ba yanzu sai ya kima ka shi yanzu ne sai ya bari sai ran jima wai sai wani lokaci rana sannan sai a baka na uku kana iya roƙon abun amma shi Allah ya san wannan abun da ka roƙa ba da hiri ba da gare ka gaba ɗaya kwata-kwata ko ga yanzu ko sai an jima ɗin ba da hiri ba da gare ka sai ya ƙi baka shi ne sai baka wani abu wanda ba shi ka roƙa ba kai kuma na gaba shi ne kana iya ka roƙi Allah ba a baka shi yanzu ba ba a baka shi can gaba ba ba a baka wani abu wanda ba shi ba amma shi kenan ƙarshe a shi can kama Allah wani ɗan babban lahi wanda wuta za a saka to sanadiyar wannan bukatar da kan roƙa da shi kuma sai Allah ya ce to shi kinan yanzu wancan zunubin an yaye ma shi marmakin wani gafar da kan roƙa amma ba a baka abin da kan roƙa din amma an gafarta ma ka wancan zunubin marmakin addu'a to wannan haka kaida ne sai an yi gudana ciki don haka shi yasa akwai wani hadisin da Imam al-Hakim ya ruwaita a cikin tafsir na al-Muslim da Sayyid da yake cewa wato ran tashar kiyama Allah zai zo da wani mutum ya ce mashi shin ka san da ka taɓa roƙo na buƙata abu kaza da kaza da kaza can duniya sai ce idan ya ubangiji na roƙa ya ce na baka ce idan ya ubangiji ka bani lokaci kuma kaza ka taɓa roƙo na abu da kaza da kaza na baka ce idan ka bani sai can wata wani sannan ya kama ce kuma lokaci kaza ka taɓa roƙo na abu da kaza da kaza na baka sai ce a ya ubangiji ban samu ba sai ce to yanzu ka gane yanka nan ga abin da Allah yanka nan wanda da wuta zan saka amma sanadiyar wannan abin da ka roƙa ni hana maka shi ne an kayan makon musulmi shi ko mutum sai ce ya ubangiji ai inda ma duk addu'o'i na gaba ɗaya ba an samu da bada aji musu sirrin lahir ne to kaga in an kai addu'a dai ka'ida ne sai an samu wannan ne ka'ida ne za a samu ɗaya daga cikin waɗannan ne saboda ka Allah yana karba addu'a Allah madaukin sarki baya watan wayantar da addu'a in an kai din shi yasa kuma kaji ake cewa ana son mutum ya ta addu'a din ya roƙi Allah da kai ne kai mamman za a salama ce kuma ka roƙi Allah da bakin da baka taɓa sa wa Allah da shi ba sabai suna waki a manzara salama wa abin taɓa sa wa Allah da baki ne ba sai ya ce masu ka sa wani baka addu'a mana ko ka taɓa sa wa Allah da baki wancan ɗin bane ka ga ka taɓa sa mace ba to in ka sa wani ma addu'a ka roƙi Allah da bakin da baka taɓa sa wa Allah da shi ba kenan sannan ake cewa mutum ya tanadi addu'a kamin zuwan bala'i da musiba in ka tanadi addu'a da roƙon Allah akan musiba ko da za ta tarowa ita addu'a za ta shi ta tare kuma nan musibar da bala'in su gaba da gaba da shiya in misali yanzu a ce kila wata wani mai kuɗi ne ya sa an ta mai addu'a da roƙon Allah akan haka a dukiya ta misali Allah ya tsare bashi ita to in wata musiba ta zo in ya ga ya hasara dubu ɗari misali to ya sani in bancin addu'a da ya kaɗi da sai ta yi ta bayar wannan addu'a ce sai a takaice ta sai ta zama takaice ta to wannan shi yasa ita dai addu'a ne in za a yi ta dai to kaida ne Allah barke sarki yana karba ta saboda haka iya kare abin da ake so yanzu ka roki Allah din ka tabbatar da ka huskanci Allah madaukin sarki da wannan roko naka in zaka yi kar ya zama ya zama kana yi da kuma hankali kana can wani daban kana da sabbi da sabbi da su tunan tunan can daban wanda ba shi ne ba ba ka fuskanci Allah madaukin sarki lokacin wani addu'a din duk wani nazari naka da komai na rufe ta duniya ka aje su baki daya ka koma zuwa ga Allah sannan kuma kada ya zama abin da za ka roƙo din na sako ne kai mutum ya zo ya ta roƙon Allah yana cewa Allah ya bashi kuɗi a in ya samu kuɗi sai ya ɗebo su abuwa na taɓar gaza na saɓon Allah ce su zai to kaga ya roƙi Allah amma na saɓon Allah kenan to wannan ba a so wannan shi ma Allah bai karɓa yan kai wannan sannan kuma kada ya addu'a da neman da neman watan a yanke zumunci kar kuma mutum ya gaggawa wajen ita wannan addu'a din nan idan mutum ya gaggawa kamar misali yanzu kana addu'a wai ka ce kai dole dole yanzu yanzu ka so sai Allah ya maka to Allah ba a mai dole ba amma Allah kai dai ka roki Allah ka kuma shi lamarin kur in ka ba mai din to shi ya san wanda zai maka din to shi ne Allah yake cewa ku roke ni astajibu lakum zakar amaku innal ladhina yasabuna li ba'di sayyidin mujahid wa dakhil na'am Allahu alladhi
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da faɗa cewa in a yake cewa Allahu allazi ja'ala lakum al-layla Allah madaukakin sarki shine wanda wanda ya sanya maku dare litaskunu fi don ku samu natsuwa a cikin shi wannan hala yini kuma mubsiran sai Allah ya sa shi da ya zama mai haske gare ku abun gani wanda kuke gani gare shi sannan inna Allah ku sani lalle Allah madaukakin sarki ya ce la zufadil ya ce wallahi ma abucin baiwa ne alan nasi ga mutane amma walakin na kasaran nasi sai dai mafi yawancin mutane la yashkuru na ba su gode ma Allah gaban nan musu wato nan kaga Allah madaukakin sarki ke cewa Allah wallazi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi Allah madaukakin sarki ya sanya muku dare don ku samu nasuwa ciki ne a dare din nan ne ya shine wanda ke samu nasuwa wannan da rana jama'a ana cikin harkoki ne da kullum wannan ya kasuwa wannan ya gona wannan ya wani aiki dai ga sun da kowa da irin da ya zitiya amma da dare yayi za ga kowa kuma sai a dawo samu nasuwa za a dawo a kwanta sai a huta to Allah ya ce ya wannan ne kuma don a yi wannan huta kuma wata aya ce libasa ko ya sa shi zama matsayin sutura gare mu shi dare ne wanda sai a zo so da yawa kila za ga wasu abubuwa din da mutum ya yi samun damar yanzu cikin dare haka da dare mutum da lokacin zuwa sai ya waɗanda abubuwa to sanar sai mutum ya zo zana ya ɗin to duka da shi daren na yana da matuƙar muhimmanci ga al'umma kwarai da gaske wasu ayyukan za ga dare ya dacewa da suwa mutane waɗanda an masu tsoron allah bayan allah suna amfani da wannan dare shi ma ya zama matsayin wani abu hawa nasu mai kai su zuwa kusa ga allah maɗaukin sarki wai ma'ana shi ne suna tashi cikin suna tsayuwa suna yin ibada a ciki wani haka dai daren da ya gashi da kowa da irin ma'amar da zai da ciki shi to allah ce ya sanya wa shi ne fiskulu fi don ku sama su a ciki ne wannan harin musirin kuma yi ne kuma suka shi domin a zama mai gani wato na zama a ta yaya ma'amaloli da hudodin da za a cikin shi kuma wanda shi ne za a ga da rana ne wanda mutum zai zo a je kasuwa a yi noma a yi menene duka wanda in dare ne abin ba zai yi ba yanzu ya ban a ce misali kullum dare akwai babu rana ciki akwai matsala yanzu ta yaya za a yi noma don in dai aka ce za a yi noma na sai an ta samu matsaloli da yawa an sani da akwai irin miyagun kwari cikin ƙasa mace zai da sauransu to kuma su cikin duhun nan ne suka yawo da baha to sai an ta karo da su ba amma in dare in rana ce kaga suna kama kansu mafi yawanci kaga shi kenan sai su mutane su mace nasu to amma in zama dudan ne shi kadai ne kaga karshe za a samu matsaloli da yawan gaske in kuma an ka ce yini ɗaya ne shi kuma rana ce kullum babu dare shi ma matsala ce har yanzu dare dai shi kadai a ce rana ce kawai babu dare ciki to an ka ce wannan rana ita kadai za a yi ta yi kullum kullum yanzu don Allah wani haka gani yanzu in rana ta yi dinna bakin ƙarfe ɗaya zuwa sama dinna ya mutum ya kaci sai a ce kullum kullum haka nan za a yi ta zarci ba ba dare akwai matsala tun da ana ganin wani mai dare ma in zahin rana ya yi yawa har cikin dare sai ya biyo mu in ka ɗauko shi yana ka aza ƙasa sai ka ji zahin ta zuwa ka sai ka aza wani abu ko kuma dare ya yi ba to ina da a ce ma ba ta ɗauki duk tana na tana na kullum ba ɗauki sannan kuma bayan wannan kuma ga tana da fa'ida duk da zahin da aka ce tana da umarni kuma ita ce da ita ne dukkan wuri yake bushewa yanzu inda za a yi tayin ruwa amma a ce ba rana a sani ƙasa ba bushewa da taiwa yauwa inda za ka yi wanki kai ma kamin naka su bushe sai ka shawaya inda ba rana ɗin sannan kuma in za ka yi shuka gonarka in dai ba ta ganin rana da kyau ba ta yi abin kirki ita ba shi yasa yanzu in kana da babban icce gonarka za ka take shi ka cikin inuwa ta ba ta yi abin kwarai wurin wai rana a ba ta da kyau da kyau shi yadda ne kaga kowanne yana da amfani daren na da unwani rana tana da unwani ita ba to shi ne yake cewa ja'ala kuma nan zikun wannan halin musira inna allaha haqiqa allah la zu fadala yace wallahi ma buce fadala ne baiwa ke na allah nasu ga mutane ma'ana baiwa allah tana da yawa tun daga lahiyar da allah ya baka da iskan da yake baka shaka kana shaka da kuma irin abinci da ruwan da kake sha sutur da kake sanyawa da sauran abubuwa waɗanda allah ya maɗa adam wani ƙarƙar ramna bani adam da allah ya ce ya girmama shi sauran dabbobi a fili suke bacci komi sanyi komi aka ruwa sutura kala guda a gare su ba su canzawa kai kuma ga sunan kala kala yawan ka garma ka sa wannan can kala gobe ka sa wancan daya yan ana sanyi ka shiga cikin daki sai ka kulle daki ba sai ka ruwa da abun ruwa ba ruwa ka baka da matsala kai dan adam kai dan Allah ya wannan ne yan ana komi da irin da Allah mutum dan adam abinci wannan ne shi ma daban naka daban dabbobi kana ganin suka cin su haka da ciyawa ci zarci haka da su suka sunan daban kai kuma sai ka susuke sai a ebe duk abin da a cikin rusa an nake ma garin sai an tankaɗe ya zama ƙwaye an zama can da ruski sannan ka gyara ka ce saboda kai girman ka da adam ka ga lalle Allah ya mutu ɗan adam baiwa ɗan adam Allah ya halicci dabbobi saboda shi da yamma su don ɗaya ka sai kai ka kai ka ci nama don ɗaya ka ji daɗi yamma ka su kala kala in mawadaci ne kai mai ƙarfi ga al'umma can sai ka sauka yanka ka ci ko shanu ka sauka yanka ka ci in ba ka da su kuma Allah ya yi na ƙasa da su kuma in ba ka kai da kuɗin za ka sayan sa'a yanka baka ba ga kuma kananan dabbobi na awaki tumaki sai ka sauka yanka kace su ma su ma in sun yi karyanka kana ganin baka da su ba an yi na kasa da su wasu ma ga kaji nan ga agwagi nan dukkan su zabi duka su nan kala kala su ma in an kai kai baka da su ma abin da zaka sayar su su ma to ga su can kuma daji Allah yayi ka ta ka kama shi kenan baka tsuntsaye ba ga su can daji kala kala su ma ka ta don ɗaya ka ci nama ka ji daɗi kawai Allah ya yi su ha kawai shi kenan to shi yasa ce lalle inna lillahi zu fadlan anas Allah ma'abucin baiwa ne ga mutane amma sai dai walakin na aksarar da sai la shukuruna mafi yawancin su ba su gode ma Allah din shi yasa zaka ji Allah ke cewa in ta'uddu ni amata Allah la tuhsuha in ma lissafi za a ce ni mata Allah din ba ta da iyaka ba ita ce fita to amma dai zaka nan gode ita ce da wahala kuma manzo sallama yana cewa in za a gode ga Allah cewa alquran da ya ce in ka an gode zai kara mana kuma in shakartu la zidannakum in an gode zai kara mana sannan hadisi yake cewa kuma wanda ya ta hadusu bi ni'matin lahi shukrun wa tabar kufrun duk da yake yana cewa dai watan mutum ya gode ma Allah in ya gode ma Allah to wannan godiyar ya ma ni'imar da ya samu da bai ya bata zuwa ko ina in ka gode ma Allah sannan ya ce wurin warwata wanda bai samu kuma yanzu in ka gode ma Allah ne amma dai kamar da nake faɗa misali siki ne kada mutum ya dauka kuma gode shi kenan kawai ya ce alhamdulillah ya shuguri da bakin nan dai a yanzu misali mutum ya ɗan ji alaɗin wata ɗan dubu ɗari biyar na misali kawai sai ce alhamdulillah shi kenan sha baki ne ha kai kullum ka yi kamata su ma almajirai da su talakawa na su ma su sa'i da zai yau ka kayi godiya a bakinka kuma ka yi practical an gani aikace kowa ya gani to shi imana amma ga shi misali ka samu wadata amma ga makwatanka na kuma sai dai kai kasa suna cikin wahala abin da za su yi ma ba su da shiya amma kuma ka kasa ɗan wani abin da za ka ɗaya ƙoƙari sai ka taimaka masu kana ganin wasu almajirai ga sunan su ma wanda yake ya kamata a ce an taimaka musu kuma kai ga kada ciwon amma ba kuma kai alhamdulillah amma ga baki to bayan ka ci alhamdulillah ɗan ga baki to aikaci kuma aikin ka kuma ya gode yanzu to wa yake naka sanar da shi korona zalikum wallahu rabbukum zalikum wallahu rabbukum khaliqu kulli shay'in la ilaha illa huwa فأنا تؤفكون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم
to shi ne Allah maɗauki sarki ya ce to ku sani zalikumullahu rabbukum wannan wa shine ubangijin ku wanda ya kai maku daga abubuwan nan ni'imomin nan wanda ba su da iyaka to zalikumullahu wannan shine Allah rabbukum ubangijin ku khaliqu kulli shay'in wanda yake shine mahalicin dukkan komai baki daya ku sani la ilaha illa huwa ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi shi kadai fa anna tufakuna to ta yaya ake juyar da ku daga barin bauta ma Allah bayan ga hujjoji ga dalilai wanda suke tabbatar da Allah shine wajibi a bauta ma to me yasa kuke bari ana juyar da ku daga barin Allah wato kaga da kawo shi da sunan ismul jalala da ko Allahu ne ka san sauran waɗancan din ba a da kuke cewa asma'ul lahi husna to Allahu shine sunan na Allah ne waɗancan nan sifofi ne Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim al-Malik al-Qudus as-Salam al-Haq al-Shaytan nan sauran sifofi ne shi Allahu da shine sunan gunda da sunan na Allah shi ne wanda za ka gani sunan Allah subhanahu wataala wanda duk yanda za ka juya shi ba yadda za a yi wannan suna a ce ka lalata shi ko kana so ka bata shi bai yiwa ai alif lam hakuri ne za ka yi ko shi ne Allah ne to yau in ka rubuta shi alif lam lam hakuri an san da ma lamun ne lam ago su ne guda biyu su ne gashi wala lam ne ji haushi ka san alifun lam lam wai shi ne wasu ce lallam saboda lamun ne guda bisa haka gari guda lamara ke cewa ko to shi ne to in ka rubuta su yanzu ka kaddara sai ka ce bari ka goge wannan harafin na farko ka rage ka gani kuma in ka rage yana bada ma'ana mara kyau don ka fata shi to in ka rubuta Allah ma kun sai ka goge alif da farko bai lalacewa sai ya zama lillahi ma fi samawati kuma bil ya zama lillahi shi ma in kana ganin cewa kai bari ka ƙara ragewa saboda ganin kila da ka fata shi sai ka ƙara rage wani lambura kaman lan guda da hakuri guda ko sai ya zama lahu ma fi samata masu da shi kenan ya zama lahu kenan shi ma yana ganin cewa bari ka ƙara yi guda ka ba hakuri shi kadai sai ya zama huwa lahu allazi kuma la ilaha illa huwa kaga shine sunan Allah wanda duk yanda zaka juya shi yana nan kuma zai bada ma'ana ko ma'ana wanda aka sune kyau to shine zalikum Allahu rabbukum khalaqa kulli shay'in kenan shine ma da dukkan komai baki daya la ilaha illa huwa ba an bauta da gaskiya sai shi fa'an na tofa ko da ta yaya ake juye da kuwa ke sarrafa da kuwa daga barin bauta mashi to ana mai ayon ba su fasarwa lokaci yayi sai dai matsa sai dai gobe insha Allah in mun da sai dawo suwa muna fatan inda muka daidai Allah karama mana ko na kurma Allah yafe mana Allah ya mutu da mu daidai ba mu iko gyarawa don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkanin jama'a da suka samu dama halarta wannan karatu Allah ya ba kowa jagora cikin lamarin shi biya mana lokacin wasu baki daya yadda muka taru a wannan wuri Allah ya tara mu baki daya gaban sayyidina Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mu dukkan bukatun alkhairi Allah ya ba mu dukkan alkhairan da a cikin wannan wata na Ramadana Allah ya karba mana dukkan ibadun da muke gudanarwa Allah ya sa mu daga cikin bayan da yake mutawa cikin wannan wata muna roƙon Allah ya ba mu dukkan alkhairai shi da duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri da duniya da lahira dan alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba addu'a ne zan yi ba kan wani tare da wani babban bako da Allah ya kawo da shi da yake ba bako bane ko da na ci bako da shi ma kai da cewa da ba bakon bane to ba bakon ba bakon bane gaskiya ne a sai dai ga wasu wanda ba san shi ba amma dai na ma dan gida ne a kamar da aka san shi ne a sai dai malam hadi wanda ke jagoranta wannan makaranta kamar da aka saba da kamar da aka sani ta hadda alkurani da ake gudanarwa wannan gari namu reshen makarantar maulan mushaɗar sumbaci radiyallahu anhu da sauran a wannan gari da sauran garuwa wanda dan nan ne da makwacin tun da makwacin mu ne ko mu wana nan garin nasara gole shi kuma gashi nan garin kaka makwacin mu ne kaga dan garin mu ne ba ba ba ko bane ba saboda haka gashi Allah ya kawo shi ya kawo mana ziyara dan haka za mu yi magana zuwa gare shi da wa'azin in nasiha zai mana to in kuma da addu'a in kuma addu'a da dai abin da ya rage dai wal amr wal amr ilayhi insha Allah wa karkum Allah wal amr ilaykum saboda haka sai a shauna na abu sin assalamu alaikum alaikum salam ce alhamdulillah ce alhamdulillah ce alhamdulillah ashe malam sanusi Allah ya saka da alkhairi Allah ya ji kan shehu da shehu ya ƙara musu karamomi can inda suke kuma ya ƙara musu nan inda muke ya ƙaro mana albarkoki cikin albarkata ɗaya yanzu kamar da shi ya umarta cewa ko zance wani abu da zai wuce addu'a din ba irin wannan wadda na so mai a barewa dai ba ta yin gudu dan ɗanta shi ne ya rarrahe da kuma su ɗiyan malamai ne shi a mu kuma ɗiyan zakirai to ka gani zakiru ne zai gaya shehu yi kaza a shehun ne dai shi kullum ke gaya wa zakiru su da zakirai dai ai ko da suke shiga gaban shehu ai da zikiri eh da Allah ba mu albarka masu albarka kuma Allah yawaita mana irin su da yawa a cikin mu a cikin kuma ta yi shehu da shehu Allah ya tsare mu baki da Allah ya mana dafa da dafa in shi Allah ya mana kariya da kare shi Allah ya ƙara mana arziki da arziki na yi Allah ya ƙara mana sutura cikin sutura ta yi Allah ya ƙara mana tsari cikin tsarewar shi Allah ya shiga tsakanin babban makiyin mu shaidan da shi da yan uwa ne shaidanu wannan wata alheri wanda wato yake ciki muna roƙon Allah biya tabbatar mana da shi kamar da ya zagaya alherin nan mai suna sharri ko hadari muna roƙon Allah Allah ubangiji ya kare mu alhurman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina ganin ba a surutu zan kama yi ba in shiga inda ba a shiga ya dai abin da zan iya faɗi kenan sai a ba waɗanda aka saba ba sai addu'a sai mana addu'a
Allah ya saka alkhairi
alhamdulillah ya saka alkhairi Allah kuma ya karɓa mana dukkan addu'o'in da aka gudanar kuma muna godiya da wannan ziyara Allah ya shiga da lafiya ziyara kuma yadda muka haɗu wannan wuri wannan soyayya ta mu saboda Allah Allah ya tabbatar da mu a cikin ta kuma Allah ya amfana da mu ita a duniyar da zahira muna da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta gudaka za mu yi magana zuwa da malam sabiru shi da malam musa sai su cika mana da addu'a sai mu